الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba 29 da watan rabi'in al'awwal hijirar shugaban halitta annabi muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 25 da watan Oktobar miladiyya haihuwar Annabi Isa dan nana Maryam in sahha tarikh shekara 2022 miladiyya ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai tarin albarka na ul yau za mu tashi darasi na 36 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara a satin da ya gabata mun fassara aya ta 218 haka ne ko eh fadin Allah subhanahu wataala يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يوضا متاش آية تدريبيو دا إشرين لكم آية تدريبيو دا إشرين دا إيدا الله سبحانه وتعالى سي الله يجيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة نعم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم الله يتي في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم وبني سبحانه وتعالى يتي في الدنيا والآخرة كلمة في الدنيا والآخرة tana da alaka da jumlar da muka baro a baya da Allah subhanahu wata'ala ke cewa la'allakum tatafakkarun tayu ko za ku yi tunani fi dunya wal akhirah ai domin ku yi tunani a cikin lamari na duniya da kuma watan alkiyama kusancewa al'amarin farko da ƙarshe na Allah subhanahu wata'ala ne sai Allah ya ce wa yas'alunaka anil yatama suna tambayarka ya annabin Allah akan sha'anin maraya ya manzon Allah salawatu rabbi wa salamuhu alayka menene sha'anin da ya sha menene hukuncin maraye game da cin abun da shacin abinci da dukiyarsa hada domin a ciyar da shi sai Allah subhanahu wataala yace qul islahum lahum khayr ka fada musu cewa waton abun da ya shafi eh ingantar musu da dukiya shine mafi alkhairi shine qul islahum lahum khayr ingantar musu da dukiya shine mafi alkhairi wannan ayar al-Imam tabari alaihi rahmatullahi ta'ala da al-Imam Ibn Kathir da al-Imam al-Baghawi da ma kuma in kadibi asbabus nuzul na as-Suyuti Allah subhanahu ta'ala ya kara musu yarda wanda Abu Dawud da An-Nisa'i sun fitar da hadisi daga Ibn Abbas radiyallahu anhu wa arda yace lamma nazalat innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman lokacin da ubangi subhanahu wataala ya sarkar da aya a cikin suratul nisa da take bayanin cewa lalle waɗanda suke cin dukiyar marayu da zalunci nama ya'kuluna fi butunihim nara sadide suna ciwa kawunan su hukuta ce huta suke zubawa a cikin tikunan su kuma a ƙarshe hutar sa'ira ce kuma su Allah ya kare mu da kuma fadar Allah subhanahu wataala da yace wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan a suratul isra wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kada ku kusanci dukiyar maraye face sai abun da yake mafi watan kyautatawa abun da yake kikkiawa to sai sahabban da ke da kai marayu a hannunsu suke kula da su sai suka koma gida sai suka raba abincinsu da abincin da marayi yake ci wannan ubannin mahaifansu sun mutu sun bar musu dukiya to wannan dukiyar ake hadawa ana tarayya wajen abinci sai suka cire abincin maraye daban abun shan sa daban yadda abincin sa shi kadai za a dafa masa kuma ruwan sa shi kadai ne za a tanadar masa da wannan abu ina fata mun fahimta idan maraye ya ci abinci yayi saura to ko ya ci da wannan abincin bayan bukata ta kama sa ko kuma a'a ya bar wannan abincin ya lalace sai Allah subhanahu wataala ya sanya abun ya tsananta wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam basu yi wata wata ba suka yi basu yi wasa ba suka je wurin shugaban halitta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam suna tambayar sa akan abun da ya shafi watan irin yadda suke wahala waya ne shi wannan sha'anin yake sai Allah subhanahu wataala saka da wannan ayar yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wannan ayar Allah subhanahu wataala ya saukar da ita ne domin tahfifi don Allah ya sauwakawa waton sahabbai irin abin da suke fama da shi na na wahalhalu na an raba dukiya abincin matarsa za ta dafa abincin matar sahabi to sai dai ta dafa biyu ga abincin maraye kuma ga abincin ƴan gida abincin maraye zai ci kayansa na ƴan gida kuma za su ci kayansu idan shi wannan abincin ya ya raga sa to za shi bar wannan abincin ne in ya ga dama da bukata ta kama ya ci in kuma baya iya canye sa zai bar abincin ne ba wanda zai ci wannan abincin sai Allah subhanahu wataala ya sawwaka wa sahabbai yace qul islahum lahum khair fada musu cewa ingantar musu da dukiya shine mafi alkhairi malum suka tattauna wani ne ake kira marayi man huwal yatim wani ne marayi suka ce al yatim shine man mata abuhu ولم يبلغ سن ولم يبلغ سن البلوغ ko lam yahsil sun al-bulugh wanda ake kira maraye shine wanda mahaifinsa uba ba uwa ba wanda mahaifinsa namiji Allah ya wa rasuwa kuma bai kai shekarun balaga ba duk wanda babansa ya rasu bai kai shekarun balaga ba to sunansa maraye amma suka ce kuma mutun yana balaga ne daga lokacin da ya kai shekara 15 ko kuma ya fara mafalki ko gashin hamatta ko na mara ya fitar masa duk wanda abun guda suka fitar masa to sunansa sunansa marayi ƙari akan wannan mace suka ce shi ne ta fara ganin jinin al'ada idan yariya ta fara ganin jinin al'ada to ta balaga ina fatar mun fahimta to duniya ne da bata kai jinin al'ada ba kuma mahaifinta ya rasu to ana kiranta da marainiya haka duk yaron da bai kai shekara 15 ba Allah ya wa babansa rasuwa ana kiransa shi ma marayi a cikin watan shari'a ta addinin musulunci kalmar al-yatama ubangi subhanahu wataala ya maimaita ta so 12 a cikin alqur'ani a qur'ani tun daga bakara idan ka dago daga fatiha zawwa nas ubangi subhanahu wataala ko zawwa hashar dan bakin hashar Allah ya tsaida bakin hashar ubangi subhanahu wataala daga bakar zawwa hashar Allah ya maimaita sunan al-yatama so 12 a cikin alqur'ani mai girma daga cikin wa'annan guraren wanda daga cikin wa'annan mawdi akwai wannan ayar da take amma karimal al-yatim kalmar al-yatim wato ta maimaito ne so biyar a cikin alqur'ani mai girma wanda tana tukewa ne wato a cikin a cikin suratul a cikin wato surata suratul ma'un nan ne karshe inda Allah ya bayanin wato surar sunan al-yatim amma malamai suka ce abin da ya sha shi aliyatim shi maraye to akwai bambanci tsakanin maraye namiji da kuma maraye wanda yake marayeniyar da ke mace suka ce idan aka ɗauki aka ce kafalatul yatim kula da sha'anin maraye to ya ya kunshi kula da cinsa tufayarsa iliminsa lafiyarsa bukatarsa ta yau da gobe shi yasa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga cikin abunda suke baiwa maraye gudunmuwa shine mutun ya dauko maraye ya kasa gidansa abincin da ƴaƴansa yake ci su ci tufafin da yake dinka ma ƴaƴansa su sanya irin makarantar da ɗansa yake karatu su yi karatu a wannan wurin kaga babu wani takrimi girmamawa a duniya da ya wuce wannan a yanzu ko a ce abincin da ɗanka ya ce yake ci maraye da wanda babansa ya rasu ka ɗauko sa ka kasa a gidanka kai ne cinsa kai ne shansa kai ne tufafinsa kai ne hurin barcinsa kai ne karatunsa kuma kai ne kula da lafiyarsa wannan babban al'amari ne mai girma kuma abin da ya shahi maraitaka wata matsala ce kuma wata manzila ce take da girman gaske a rayuwa wai subhanahu wataala idan ka dauki tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah marayi ne ko sai sa Allah ya ce alam yajika yatiman fa ahwa shin uban subhanahu wataala bai same ka ba marayi Allah ya tattala ka manzon Allah sallallahu ko da yazo wannan duniyar Allah subhanahu wataala ya kaddara masa rasuwa ya kaddara ma mahaifinsa rasuwa bai tar da mahaifinsa ba shi yasa ya taso marayi bai wuce shekara shidda ba kuma Allah subhanahu wataala yayi ma mahaifiyarsa rasuwa sai zaman to gashi marayi ciki da waje gaba da bayi ko ina marayi ne kuma da wannan ne kakansa ya rike sa zuwa shekara 8 Abdul Muttalib ko bayan rasuwarsa zuwa shekara 8 bayan Abdul Muttalib ya rike sa a tsawon shekara 2 shekara ta 8 ya rasu yana shekara 8 Abdul Muttalib ya rasu sai abu wannan Abu Talib kadan wan babansa ya karke sa ya kula da tarbiyarsa da duk wani abu na rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam bal ahabbahu akthar mimma yuhibbu auladi ya so manzon Allah fiye da yadda yake so ayyansa duk inda zaya shiwa shi Abdul Abu Talib yana tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma yaga albarkar rike marayi kaga manzon Allah kuma Allah ya girmama sa da annabta wannan bai sanya ya kasa a guya ba ya zaman torago kasuli tarbiyarsa ta lalace a'a ya samu tarbiya kuma har ya tarbiyantar daga wannan ana karantar da mu matsayin girmama ko kuma kula da marayi a cikin al'umma idan ka dauki al-Imam Malik alaihi rahmatullahi ta'ala Imam Darul Hijra Imam Malik alaihi rahmatullahi ta'ala marayi ya tashi ya tashi a garin Madina yana yana marayi mahaifinsa ya rasu mahaifiyarsa ta dauki dawainiyar karatunsa ya hadata alqur'ani bai kai shekara goma ba ta bashi gudunmuwa ta balma wanka take masa ta dorta masa rawani tace je wajen wane yana dabi'u masu kyawu ka dauko dabi'unsa ba ilimin sa ake da bukata ba nan daga baka je wajen wane ka dauko ilimin sa sai da ya zama duk duniyar musulmi ana ambatar al-Imam Malik marayi ne al-Imam Shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala marayi ya taso marayi ya taso al-imam bukhari shi ma marayi ya taso kaga wa'annan dukkanin su marayu ne amma ko musulunci bai bai mi ba bai manta da su ba saboda wa'anda sun kula da su sun ba su gudunmuwa ta gidan gaba a rayuwa bai subhanahu wataala ya taimake mu akan kula watan da da marayi to malai suka ce shi kula dokar yaunin maraye da manzon Allah yake bayani a cikin addini wato yana farawa daga lokacin da mahaifin mutum ya rasu zawwa ya kai balaga in namiji ne amma mace suka ce har zuwa yi mata aure idan ka riki marai mace marainiya kana kula da tarbiyyanta ba za ka ce tunda ta balaga ba za ka rabu da ita a'a sai lokacin da Allah ya kawo ta mijin aure ka aurar da ita idan ka aurar da ita to ka sauke matukar gaya na kula da da marayi ina fatar mun fahimta Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ce qul islahum lahum khair kace ingantar musu da rayi da dukiya ingantar musu da dukiya shine mafi alkhairi an bar musu dukiya mahaifansu sun rasu sun bar abu to kada a bannata musu dukiya a kula musu da dukiya idan baka da ƙarfi baligi ka ciyar da su a cikin dukiyarsu kuma baligi a juya dukiyar a dinga yin kasuwanci watan da ita jama'a mun fahimta sai Allah ya ce wa in tukhaliquhum idan kuma kuka idan kuma idan idan kuma kuka hada watan cimakar ku da tasu to Allah ya ce fa ikhwanukum fi din ɗan uwanku ne a cikin addini idan kuka hada abincinku da nasu ruwanku da nasu kudinku da nasu ana juyawa ana kasuwanci Allah ya ce abin da ya kamata ku rike a zuciya ku sani shine cewa waɗannan mutanen ɗan uwanku ne watan a cikin addini al-ukhuwa eh fa in tukhalituhum fa ikhwanukum idan kuka idan kuka kuka kuka tudanya dukiyarku da nasu ko abincinku da nasu to Allah ya ce ku sani dai wato ɗan uwa ne ɗan uwa kuma a ina a cikin addini domin ko ba komai musulunci ya hada ku kuma babu wata ni'ima a duniya da ubangiji subhanahu wataala zai wa mutum musulmi ta gidan gaba kamar Allah ya ka musulmi malam duk abin da Allah ya baka idan ba musulunci a ciki wallahi kana cikin tashin hankali ba za ka gane baka da wayi sai an ji alkiyama domin ba yadda za a yi ka shiga aljanna amma duk abin da ka rasa a rayuwa kai haƙuri in Allah ya yi ka musulmi mai imani to kawa Allah godiya ubangiji ya maka ni'ima mai dimbin girma wallahi ne musulunci ba karaman ni'ima bace musulunci wallahi ba karaman ni'ima bace muna wa Allah subhanahu wataala godiya akan ni'ima ta addinin musulunci sai Allah ya ce walau sha Allah da ubangiji subhanahu wataala ya ga dama la'anatakum da ubangiji subhanahu wataala ya kunta
wallahu ya'lamu al-mufsida wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih bai subhanahu wataala shine mafi sani kuma shine wanda yake sane da wanda yake maballati cikin wanda yake gyara Allah ya san wanda yake da niyyar yin gyara a cikin masu banna kuma Allah ya san ni Allah Allah subhanahu wataala wato ya san al-mufsid wanda yake suke maballata cikin masu gyara Ubai subhanahu wataala ya san suwaye suke watan kone dukiyar maraye dan niyyar watan watan dan dan bannatawa kasan akwai wani in aka washi dukiyar marayu ya kamma handama ne yana ci yana ci yana more wannan dukiyar sai ya ga ya kai ta karshe kokop a lokacin kuma su taso dukiyar da Allah baban su ya bar musu ba komi a hannunsu wannan kuskure ne Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira ubangiji ya ce duk masu cin dukiyar marayu da zalunci a baka dukiyar marayi kusan yanzu fa ana rikan marayi ne idan har babansa ya bar wani abu amma idan ka mutu baka bar komai ba to sai an yi da gaske in ba Allah ya tsare ba to wallahi matarka ita ce za ta ta wahala a kansu ba wani dange naka da zai ka musu agaji amma idan ka mutu ka bar dukiya to lalle kan kahabar ɗan uwa za a dinga ci a kansu za a dinga kawo su ziyarar safe daban ziyarar rana daban ta dare daban saboda me saboda ka bar wani abu na dukiya amma idan ka mutu fakirin ka miskini baka bar komi ba to duk watsuwa suke yi sai a waye gari ayyanka kilo shinkafar da za a dafa musu wallahi ya gagare su in ba Allah ya kaddara ba ya sanya kayi zama da mutanen kirki su dinga tana ba suna kawa amma kan wasu ƴan uwa wallahi sai a hankali wasu ‘yan uwan sai a hankali, Allah ya kare mu, Allah ya kare mu, to Allah ya ce shi Allah subhanahu wa ta'ala ya san watan al-mufsid wanda yake maballaci, wanda suke ƙetar haddi, suke zalunci, suke ha'inci cikin dukiyar marayu, bisa waɗanda suke watan gyara, su niyya ce ta gyara, wani yana juya dukiyar marayu ne don ya handame, wani yana juyawa ne kuma dan a samu riba ya tanada masa a rayuwa sai ubangiji subhanahu wataala ke cewa walau sha Allahu da ubangiji ya ga dama la'anatakum da Allah subhanahu wataala ya kuntata muku a rayuwa da Allah ya sanya ku cikin tsayani da musibu da wahalhalu da jarrabobi wato na rayuwa da Allah bai sauwaka muku cikin zamantakewa da kuke ba har ka samu kana ci kana sha gwagwadon hali jama'a mun fahimta Allah ce walau sha Allah wato la'anatakum da Allah ya ga dama to da Allah ya kuntata mu Allah zai yi ko ba zai yi ba shi Allah shine wanda yake kuntatawa kuma shi Allah shine wanda yake yalwatawa idan kaga ka yalwanta to ba dubarar ka bane ba iya kasuwancin ka bane zalika fadlullahi falalar Allah ce kun min babil intihai ka sanya akan ka cewa wannan na daga cikin babi na jarrabawa a rayuwa wallahi tallahi billahi alazim duk wanda Allah ya baiwa abinda zai ci a rayuwa Allah ya hore masa wannan duniyar to kasancewa cikin jarrabawa kake haka ma idan ka ga Allah ya hana ka jarabawa ne Allah yana yi ne dan ya jaraba domin ya ga mutane masu imani wai Allah ya ce ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shin dan kun ce kun yi imani kana sallah guda biyar ka je ka yi umra kai aikin haji kana fita zakka Allah ce shin kawai ba za a jarrabe ka ba Allah ya ce impossible wa laqad fatanna alladhina min qablikum muntarrabi wa inda suka gabace ku wallahi har annabawan Allah Allah ya jarraba jama'a mun fahimta annabawan Allah Allah ya jarrabe su ba wani annabi daga cikin annabawan Allah face sai da Allah ya jarrabe sa musamman al-ulul azmi min ar-rusul wa'annan manzannin guda biyar sun fi kowa buguwa a cikin annabawan Allah shi yasa da Allah yake da lasar manzon Allah ce fasbir kama sabar ulul azm ya annabin Allah ya hakuri irin yadda ma'abuta wahala suka hakura su ne annabin Allah annabi Ibrahim, annabin Allah annabi Nuh, annabin Allah annabi Musa, annabin Allah annabi Isa da kuma shugaban halitta annabi Muhammad. Su ake kira da ulul azmi na rusul sun fi kowa ba wanda bai wahala a cikin su ba. Annabi Ibrahim ya wahala, ba haka ba kaɗai ba Allah ya bashi aljanna, wallahi wahala yake. Ya yi gwagwarmaya da, annabi Nuhu ya yi gwagwarmaya da, annabi Musa haka ma, kai ka san wanda Allah ya haɗa zama da Fir'auna, da hamauna da karuna ai ba karamar jarabawa Allah ya jarrabe su ko su wannan kadai zama da su kadai wallahi jarabawa ce annabi Isa Allah ya jarrabe sa jarrabawa mai girman gaske haka shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ba da annabtar shi kanshi a matsayin da Allah ya jarrabe su Allah ya ga sun kuma Allah ya san sun iya zuciyar Allah yake dibawa Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai Allah yake cewa inna allaha azizun hakim sanin dai ubangi subhanahu wataala watan azizun mabwayi ne Allah subhanahu wataala shine azizun ai al-ghalib alladhi la yamtani alayhi shay'un wanda ba abin da yake watan yake hannuwa da gare sa shi Allah mabwayi ne ya gagare kowa ba wanda ya isa ya kaiwa Allah takaka idan ka kuntata wa marayi ka tandami dukiyar marayi Allah ya ce to bari dai sani dai inna rabbaka labil mirsad ubangiji yana madakata kasan wani ba gona za a bar musu fa amma idan ya tashi tsabar zayanci sai ya zo ya ci iyaka ya ce ga bakin rabon kuna yau fa dukiyar maraye ta zan ganima yadda ka san ga irin dukiyar siyasa ka san dukiyar siyasa su ganima ce ko haka ake dokarta to haka dukiyar maraye ta zan ganima duk wanda aka ɗauka dukiyar marayi aka ba sa in ba Allah ya tsare ba sai ya fito ɗan iska wallahi in ba Allah ya kiyaye ba Allah ya tsare sai daga yana wawar dukiyar marayu ya cinye dukiyar marayun ya handame su ya hana su barci wani ba bai tashi irin musamman irin gidajen da za a ce maka an taso gidajen kakanni da kakanni ne ko to wani sai ya bari ubanku ya mutu ga ya san ga iya daidai gidanku sai ya zaka ya ce ainihin duk cikin rabon shi ne saboda ya san uban naku baya rayi Allah ya samu wani lafiya muna da cikin dukiyar da in kace wallahi ba albarka a ciki eh ba ma wanda ke wanda aka baiwa ma ba kowanne bane ba kowanne bane ke kudi da dukiyar da aka bar masa ko sai wanda Allah subhanahu wataala ya ga dama to Allah ya ce inna Allah azizun ubani subhanahu wataala mabwayi ne sannan kuma hakim mai hikima ne a cikin shari'arsa ya san irin abin da yake tsarawa bayunsa Allah subhanahu wata'ala ya san abin da ya dace da su kuma ya san irin abin da yake dora musu ubangiji ba zai dora musu abin da zai fi karfin su ba a rayuwa jama'a mun fahimta a kagashin wannan ayar malam suka ce tana karantar da mu falala ta kula da marayi ashe aje marayi a cikin gida akwai mi akwai alkhairi akwai albarka suka ce daga cikin falalar rike marayi a duniya na fari mutum zai samu abokantakar da kuma makotaka da shugaban halitta annabi Muhammad duk wanda yake son ya abokanci shugaban halitta a aljanna ya kuma zamanto makocin manzon Allah a cikin aljanna to kai kokari ka samu marayi ka dinga kula da sha'aninsa jama'a mun fahimta a ce kana da kuma rayin da kake ɗaukar yauni ko da akalla karatunsa ne ko kuma abincinsa ko kuma a'a tufayarsa ko kuma abin da shayi lafiyarsa yo maraye nawa ne zai kwanta baya da lafiya abin da zai kai za a kai likita a masa magani ya gagara diyanka ciyan kai in ba sa da baka yarda ka gaisu likitar gwamnati sai ka gaisu likitar biya clinic saboda can an fi kula amma ga makocinka ya mutu ya bar diya baka damu da lafiyarsu ba baka karatu da karatunsu ba baka damu da abin da shayi abincinsu ba baka damu da komi nasu na rayuwa ba shi yasa shugaban halitta annabi Muhammad yace ana wa kafilul yatim fil jannati ka hatayn ni da duk wanda yake daukar dawainiya da maraye a cikin aljanna manzon Allah yace haka muke cikin aljanna sai annabi ya dan bude su haka muke cikin aljanna haka suke dawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wa wanda yake kula da wa wanda yake kula da marayi ashe kaga idan kana son ka zamanto haka da manzon Allah cikin aljanna to kai ne ka nemi marayi ka dinga kula da shi yin marayi sun zamanto abin tausayi a cikin al'umma da shi faɗa muku cewa wallahi da azim garin nan na tawa akwai karuwan da diyawa dalilin mareci sun shiga karuwanci akwai ɗan mata da yawa da aka lalata musu tarbiyyarsu aka lalata musu ficirkinsu a venirkinsu ba don komi ba saboda ba sa da wanda zai ɗauki ɗawaniyarsu abincin da zai ci gagararsu yake yi tufafin da za a sanya gagararsu suke yi kuɗin magani gagara suke yi wasu marayun ma sun haƙura da karatu saboda ba kuɗin biyan makaranta wannan yayi karatun an kore su daga lakwal ya dawo ba kuɗin biya masa lakwal ya dawo ya zan dan daba a cikin al'umma baya da aikin komai sai shaye-shaye da kwaci da Allah jama'a lahin waye lahin wanda ba sa kula da su ne ko Allah subhanahu wataala ya datar da mu shi yasa irin kasashen da aka ci gaba irin daula ta addinin musulunci akwai committee da ake yi wanda yake kula da marayu committee ne na musamman wanda aka dora don kula da wa don kula da marayu Allah subhanahu wataala ya datar da mu abin da cikin fallalar watan watan kula da maraye shine watan akwai kyautata rayuwa rayuwa kyautata rayuwa ta kyautata rayuwa ta ta bayin Allah ke za ka samu jin dadin rayuwa sannan kuma zuciyar mutum tana yin laushi ta hanyar ta hanyar ta hanyar kula da da marayan ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hadisin Abu Darda Allah ya kara masa yarda wani tanne manzon Allah ya ce ya annabin Allah ina fama ina fama da kekeshewar zuciya da kuma yawan tarin bakatu gaban Allah subhanahu wataala sai manzon Allah ce kana so in ga maka abin da zai wanye maka watan zai kuranye maka damuwarka sannan kuma ya sanya zuciyarka ta yi laushi sai ce iya annabin Allah sai manzon Allah ce irhamul yatim ka tausaya wa maraye wa musahara asahu ka dinga shafar kansa wa at'imhu ta'amaka ka dinga ciyar da shi abincinka da ikon Allah zuciyarka za ta yi laushi kuma za ka samu biyan bukatunka na rayuwa a duniya da alƙiyama Allah subhanahu wataala ka ba mu ikon kula da marayu sai Allah ya ce ولا تنكه المشركات حتى يؤمن نعم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم مم.
ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا مم.
ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم مم.
أولئك يدعون إلى النار مم.
والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون Allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabakum ubangi subhanahu wata'ala ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kada ku auri mata mushrike sai sun yi imani la huna lin nahyi ubangiji ya hana mu auren mata mushrikai Allah ce sai sun yi sai sun imani idan ka samu tafsirin al-Imam al-Tabari da al-Imam al-Qurtubi da kuma Ibn Kathir alaihi rahmatullahi ta'ala da ala asbabul nuzul na al-Imam Suyuti suka ce wannan ayar ta sauka ne akan wani mutum da ake cewa Abi Marthadin abi marsadin al-ghanawi abi marsadin al-ghanawi wanda ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izini akan auren wata mace da ake ce ma anaf wanda yana son ya aure ta wannan mace ta kasance miskiniya ce daga cikin quraishawa kuma ta kasance ma'abuciya Allah ya bata wani bangare da kyawu tana da kyawu matuƙa gaya sannan kuma tar mushrika ce ba musulma bace kuma abu shi abu marsadin musulmi ne sai manzon Allah ya ce masa yace fa qala shi abu marsad yace ya nabi Allah yace ya annabin Allah inna hala tu'jibani wallahi tana birge ni kasa akwai wanda shi kullun kyawu mace ke birge shi bai damuwa da wanda ce shi wa shi mace ko ba ta da addini inda tana da kyawu so iya gyara ta kaje satari sai da ta gyara shi ba sai da ta gyara shi ya ce wallahi inni la tu'jibuni ya annabin Allah wallahi tana birge ni a rayuwa fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala wala tankihu al-mushrikati hatta yu'min Allah sai saukar da wannan ayar karku san karku aure mata mushrikai watan sai sun yi sai sun yi imani wasu malamai suka ce wannan ayar ta sauka ne akan Abdullah bin Rawaha wanda yana da wata baiwa baka bakar baiwa dake gare sa wanda wannan bakar musulma ce tana sallah wata ran sai ta bata masa da rai sai ta ni sai ta bata masa da rai wata kuma sai ya mare ta sai mi sai ya mare ta da ya mare ta sai annabin Allah ya tambaye shi ni ya safi haka sai ce ya annabin Allah tana sallah tana azumi ka gari abin da ya faru kuma sai sai manzo Allah ya ce wasu ai bai kamata haka ba sai ya ce a yanzu abinda za shi ya intar da ita ya aure kuma zai aure ta sai kuma cece ku ce yanzu ya ake ta yadawa cikin gari cewa ga abdullahi bin rawaha ya aure bakar baiwa kaza da kaza da kaza sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar a ƙarshen wannan ayar wala suka ce watan malamai sun yi sabani wajen fassara wannan ayar na fari suka ce Allah subhanahu wataala ya haranta auren mace mushrika ubangi subhanahu wataala ya haranta auren watan mushrika a cikin suratul baqara sai kuma sura cikin aya cikin suratul nisa tazo ta tawalwale ta shafe waccan ayar ta cikin wannan baqara ta halitta ta halitta auren ahlul kitabi Allah subhanahu wataala afan Allah ya halitta auren ahlul kitabi a cikin suratul maida amma idan Allah ya halitta inda Allah yake cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب الله يجد يوم mun halitta muku abincinku abinci wanda yake midadada an halitta muku wace sannan kuma haka ma abincin ahlul kitabi Allah ya halitta muku sannan kuma an halitta muku auren mata katangaggu su ma an halitta muku cin abinci an halitta musu cin abincinku sannan kuma ku aure mata ka katagagu daga cikin mata masu imani naku sannan kuma ku aure ku za ku iya auren mata suke nagartattu katagagu masu kare mutuncin kansu a cikin watan ahlul kitab kaga Allah subhanahu wataala ya halitta auren ahlul kitab a cikin wannan ayar wannan zance ne na ibnu abbas da imamu malik da sufyan da thauri amma al-imamu al-qatada da sa'id bin jubayr alaihi ma rahmatullahi ta'ala suka ce wannan ayar lafzul ayatul umum fi kulli kafira lafazin wannan ayar watan ya haɗi don kowace irin kafira wal muradu biha al khusus fi kitabiyat sai dai kuma Allah ya kebance watan ahlul kitabi su Allah ya babu dama na na mu aure su wanda ita ayar nan ta cikin suratul maida ta yi bayani wannan ayar ba nasikha bace ba shahi hukuncin ta ba a mazhabul imam malik a cikin abinda ibnu habib ya hakaito cewa nikahul yahudiyya auren ba yahuda ko ba nasara e duk da Allah ya halitta mu inji imam malik yace abu ne mai yaunin gaske amma abun zargi ne duk da Allah ya halitta sai kai duk wazabar ka ga mata musulmai duk ga irin mata musulmai kai jaraba ka kuma ka koma da kirista ina ba da mun fahimta duk matan da ke da kai musulmi ka rasa wanda za ka tsaye ka tsabike ka hiddo sai kuma ka karkata wajen kirista ya ci abun zargi ne a wannan suna inkarin auren aure duk da Allah ya halitta amma suka ce abun abun zargi ne suka ce hutta su anan an tambayi Abdullahi dan dan Umar Allah ya kara masa yarda idan aka tambaye shi akan auren namiji ya auri ba nasara ko ba yahudiya sai ya ce qala harrama Allahu al-mushrikat 'ala al-mu'minat yace Allah subhanahu wataala ya haranta auren ya haranta wa musulmi ya auri wato mushrika Allah ya haranta wa musulmi ya auri mace mushrika yace wala a'rifu shay'an min al-ishraki a'zam min an taqula al-mar'a an taqula al-mar'atu rabbaha Isa yace ban ga wani abu ban san wani abu ba mafi girman shirka a duniya je huce a sabon mace tana cewa ubangijinta shine annabi Isa ashe duk wanda za ta ce ubangijinta annabi Isa ne mine ce mine ce ta mushrika ce ko mushrika ce ko kuma a ce uzairu dan Allah ne ya ce kaga wannan abun shirka ne kuma banga wani abu da yake mafi girman gaske a kai amma malamai sun mera masa raddi suka ce wannan kaulin nasa ya ta cikin abun da malamai suke faɗa wanda da cikin sahabbai in ka ɗauki Usman bin Affan da Talha da Ibn Abbas da Jabir da Huzaifa da kuma cikin tabi'ai ka samu Sa'id bin Musayyib da kuma Sa'id bin Jubair da Al-Hasan da Ata da Tawus da Ikrama duk sun saba ma wato fatawar shi ai fatawar shi wannan fatawar shi fatawar shi wannan malamin fatawar shi ibnu umar sun saba wannan fatawar tasa abinda suka tafi akai suka ce ba laifi wato tunda Allah ya halitta to bin subhanahu wataala ya halitta mana to mu dawo ayar Allah ce wala tankihul mushrikati hatta hatta yu'min wala amatul mu'mina Allah ce baiwa baiwa mai imani ku yanga mai imani khairun min mushrikatin auren ta shi mafi alkhairi mafi dacewa mafi nagarta fiye da auren mace diya mushrika ka aure mace baiwa da take musulma mai imani shine mafi alkhairi bisa da auren matar da dace amma kuma mushrika ce ina ba ta mun fahimta ka aure mace mushrika auren diya baiwa wanda take baiwa tana cikin halin bauta shi ne mafi afdal mafi alkhairi gare ka bisa da auren matar da take iya amma kuma wannan diyar mushrika ce ina fatar wata mun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala cewa walau a'jabakum ko koda ko ta birga ku koda ka ta birga ku walau a'jabakum man suka ce walau a'jabatkum koda ta birga ku birga wannan wannan birgawar ana ana buƙatar cikin aure inji malamai suka ce idan za ka aure mace ya zamanto akwai wani abu da ya birga ka a tattare da ita wani sahabi daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi aure sai manzon Allah ya zo yake wai manzon Allah labari sai annabi ya tambaye shi shin ka galle ta anazarta ilaiha ka bi wata ne ce a'a annabi ce je ka kalle ta ana son a ga abin da zai siga ka tattare ta ashe ba laifi bane ko mutun ya aure mace dan kyawanta ba laifi bane amma abin da aka fi fifitawa shi ne ka aure mace dan dan addininta haka manzala ce tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li hasbiha wa li diniha fa alayka bi zati din tarbati yadaka ana auren mace dan ababe guda hudu wani na auren mace ne dan dukiyarta ka san wani fa malam yafi son alhaji in ya tsaya a dinga tallafa mai in ya mutu kuma su ci gado in umara ta zo a tura sa wani haka yake so kawai Malam Mustafa shi so yake kawai ya aure iya Alhaji wanda in ya dan kabe aka ga dan abubuwan ya sha da baya sai a kira shi a cikin ga wannan miliyan biyar jacin duka ba da kasuwanci in kuma shi na son rance shi zo shi ce Alhaji ina son yi koma da kuma babu hali a ce gashi in kuma ya mutu kuma a ce ga nasu kaso haka yake so a rayuwa kasan shi kullum wanda yake aure da ɗaya Alhaji gani yake Alhaji zai mutuwa shi ne mutuwa yanzu su za su ci gado ba Alhaji za ci gado su ba Allah ya kasu ɗin al'amari Allah ya kasu ɗin al'amari to limali haƙi nan wali jamaliha kuma akwai wanda shi kullun in ya tashi auren mace shi in ya tashi to kyawu yake nima ma wannan su suka tafiya musamman ma matasa a san matashi ko shi ya bi son mace watan kyakkyawa shi wani bai son bai son bai son mummunar mace ya bi son ya same ta fara doguwa ya kwalakwalan idanu ya wanda ya kote Allah wal musta'an ga sharin kuma ga kyawu tabaqan an tabaqi yake ya hizo dan wahala ce a cikin a cikin abin nan wani littafi na bamanta ba na ibn laqin ke cewa man tazawwaja almar'ata li zamali jamaliha aisha mahmuma duk wanda ya kuskura ya aure mace dan kyawanta zai rayu cikin bakin ciki wallahi jama'a mun fahimta ku tambaye masu masu mata kikkiawu su ba ku labari ko alkoswi tarayya da aljannu cikin wannan harikar ko kuma kawai tana Allah Allah ka rabu da ita da mu ko ka rabu da ita akwai masu haka za ta faɗa maka fa wallahi akwai wani ce shi matarsa dan tsabar rashin kunya sai ta sa idan sa idan idan ta idan sa ta kalle sa in fa kan rabu da ni a yau akwai masu suna me yasa wannan saboda ta ga tana da ta da kyau ne ko to wali jamaliha wali hasbiha ko kuma dan dangantakarta daɗiyar suwa da ce ko da kun ɗauko rikici je za a shi gaba sai da wace kuma wani dini ha ko kuma don addininta sai ya ce fa'alaika bi za ki din to in za ka aura kakka tsaya ka damu da kuɗi kyawo dangantaka aure addini aura da mi amma ba a haranta maka auren mai kyawo ba fa eh ba a haranta maka auren mai kuma ba ruwa laifi ka roki Allah ya haɗa maka duka hudun ko suna haɗuwa ko dinga roƙon Allah ka ce Allahumma Allahumma rzuqni imra'atan zati dinin wa hasbin wa jamalin adina yi wa ka roƙi aisho wa yake bayarwa shi Allah ko to Allah ya datar da mu sai Allah yake cewa walau a'jabatukum koda sun dirge ku ba za ku kakku aure su sai Allah ce wala tanki wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku aura wa mushrikai ƴaƴanku har sai sun yi imani haramun ne ka aura wa mushriki ɗiyarka sai in ba ya musulunta ba kirista in yanzu yana son musulma to ba za a bashi ba amma idan musulmi ya ce yana son kirista an yarda ya aura kuma yanzu galiban musulmi musakar karin musulmi ne sai ga mutum ya auri kirista kuma shi ke da gwanta yana kai ta coci balma da shi in bai hankali ba ɗiyansa suka aihu da shi za a da su za a dinga tafiya ba zai hikimar cewa ka auri kirista saboda za ka iya musuluntar da ita ne ko? Ai shi ne hikimar, to amma idan kirista ya auri musulma, kana ganin ba alalace ba? To yanzu iske suna yin wannan, Allah ya kasa ɗin al'amari. Allah ce, wala tunki hul mushiriki na kada ku aurawa mushirikai ‘ya'yanku mata, hatta yu'minu har sai sun yi imani, sai sun yi sai sun yi imani. A ƙarshen wannan ayar malamai suke tattauna akan shin dacewar auren kirista wasu ka ce la yajuzu nikahul amatul kitabiyya baiwa daga ai zancin na farin zancin kirista muta musulmi sun yarda malumi sun yi tifaki amma zancin ku yanga cikin kirista fa baiwa kirista wasu ka ce la yajuzu irin su al-imam malik yace la yajuzu nikahul nikahul ama al-kitabiyya bai dacewa mutun ya auri ku yanga kuma kirista amma al-imam ashhab yace la la yufariqu bainahuma babu tsakanin ya baiwa kirista da kuma musulma amma imamu abu hanifa yake cewa ya juzu nikah nikahu ima'i ahli kitabi ya halitta mutun ya aure ku yanga daga cikin ahli kitabi to abinda kuma malamu suka ƙara sabani akai shine al-majus majusawa arnawa wanda ba sa da addini shin ya halitta ka aura suka ce imamu malik da imamu shafi'i da imamu abu hanifa suka ce mani musulunci ya hana amma ibnu ibnu ibnu hanbali alaihi rahmatullahi ta'ala yace la yu'jibuni bazan ce abun an hana ba sai dai abun baya baya dirge ni wanda kauli rahihi shi mamnu'i ne to Allah yace wala tunkihul mushrikeena hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum wato eh da wanda yake bawa wanda yake mai imani auren aurensa shine mafi alkhairi ko ba sa aure shine mafi alkhairi bisa wanda yake ɗane amma mushriki yanzu misali sai a ce maka wannan mai kuɗi amma kuma yana shan giya yana biyar mata yana cata kuma bai bari cikin gwamnatin ma yana ɗan wawar kuɗin al'umma wannan kuma talaka ne bai da komai yana da dai rihin asiri zai iya je ya nemo abincin da za a ci kuma dukkan su sun zo tambayar auren diyarka dan Allah wa ya kamata ka baiwa aure na'am wanda yake domin abinda ake biya ma idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu idan mutum ya zo tambayar aure ba a dibin motar da ya zo da ita ba a dibin kalar agogonsa ba a dibin kalar ka san yanzu ɗan matan yau zamanin nan fa idan baka sa lura ba hatta riga da zaka je tambayar aure diba ake wai shadda ka fire mai ce ko deziyam har nan kwale sai an diba wai shadda ka fire mai ce ko deziyam takalmin da sai an tsaya an duba irin yan sha biyu ne ko kuma irin yan jika uku kuka gisa ya mantar kika kana sanya fara rado kake sanyawa kowa take rado kake sanya kowa take kake sanyawa ya zo din kana azurwa ne kowa yin dukkan Allah mace fa ta fi namiji iya kallo fa yanzu a segon a segon biyar sai ta maka kallon da ke cikin minti minti da ba za ka iya kallon ta haka nan ba mace idan ta tashi kallon namiji kallon karatu take masa kallon dubara take yi amma shi kuma namiji gun kallon mace sakare ne bai da hankali a wannan shi zaka ga zai ga ya tsura idanu suna ta kallo wani ma ya saba moto yake bai hankali ba sai ya san sai istop bai sani ba lai na taba gani wanda fara cikin kwata saboda kallon wata yara cikin kwata ya fada saboda kallo ya mai da sai ya shige cikin cikin kwata kawai Allah ya sauwaki dan haka ana dibin addinin mutum ne ba kudin sa ba ana dibin addini addinin mutum wala abdul mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum da e bawa wanda yake mushriki bawa wanda yake mai imani shine mafi alkhairi auren masa shine wanda yake mafi alkhairi bisa wanda yake mushriki ashe talakan da zai zo tambayar auren diyarka yana da mutuncin sa a cikin al'umma ya tika doki mai kudin da yake shaye-shaye yake biyar matan banza ka bashi yarka jama'a ko ba haka bane domin wannan ya san kimar ta ya san mutuncin ta amma waccan fa da ita da ba da ita ba wallahi ko oho zai je ya sha giya ya zo ya duka mata kashi kuma zai je ya kawo matan banza cikin gidan yana lalata da su nawa afi akwai uwa da ta kira da take gaya min cewa mijin yarta tsabar shan giya da lalata har cikin gida yake kawo matan banza yake fasikanci da su kina Allah wannan abun baiwa aure ne miye amfani miye ribar auren zama da wannan mutum Allah ya sauwake to sai Allah yake cewa
kai kai da wuri khairun min mushrikin walau a'jabakum a ƙarshen wannan ayar malamu suka ce akwai ahkamu kamar haka na fari mushriki biya auren musulma haramun ne musabaiwa musulmi au abarwa mushriki auren musulma sannan kuma cikin wannan ayar ana nama cewa ai ba zai yi ba a yi aure sai da wali tun Allah ce wala tunkihu kad ku aurar amma ta ce wala tankihu kad ku aura amma ce wala tunkihu kad ku aurar da idan Allah ne cewa ba za a aure da mace sai da ni sai da waliyinta wanda malamai sun yi ittifaki hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba aure sai da wali da shaidu guda biyu ba aure sai da sadaki da wali da kuma shaidu guda guda biyu sai malamai suka tattauna hukuncin auren da aka tam aka daura ba na izinin waliyi ba ba ta da waliyi ba hukuncin menene hukuncin auren da aka daura shi ba tare da izinin waliyi ba al-umar bin khattab da ali bin abi talib radiyallahu anhu da abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu da abdullah bin abbas radiyallahu anhu da abu hurairah radiyallahu anhu cikin tabi'ai da sa'id bin bin al-musayyib da al-hasan da al-hasan Hassan al-Basri da al-Imam Malik suka ce wannan auren bai yi ba lanika duk auren da babu wali cikin sa auren auren bai yi ba ina fatar mun fahimta suka kawo hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam na karanta wanda cewa babu aure sai da wali da sadaki da kuma shaidu guda biyu suka kawo ayar Qur'ani suka ce Allah ce fankihuhunna bi izni ahlihinna ko aure su da izinin iyalansu uwayensu idan kaga ba za ka aure ta ba haka karara sai da ni sai tare da waliyinta so kawo aya ta uku suka ce dalilin cewa bai halitta ai aure babu wali sai ai Allah ce wa ankihul ayama minkum ku aurata wa'inda ba sa da aure daga cikin kaga ku aure su za su auren ashe auliyaul umur ma majbin talamarin al'amarin ko sannan kuma hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam fadar annabi annabi aka fada ma annabi Musa lokacin da yazo lokacin da wannan bawon Allah ce inni uridu an unki haka ihdabnatayya hatai ina son ni in aura maka daga cikin ƴaƴana guda biyun nan kaga yana cewa ba za su yi auren ba sai da wa sai da shi uban ko sai da shi waliyi sannan kuma hadisin manzo Allah ke cewa la tatazawwajul mar'atu al mar'a eh mace ba ta aure da mace mace ba ta aure da mace a musulunci ka'ida ce mace ba ta ba da auren mace sannan kuma wala ta tazawwajul maratu nafsaha mace ba ta aure da kanta mace ke uwarta ba za ki ba da aurenta ba haka ita kanta ba za ta ba da kanta aure ba sai Allah ya fa inna zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha sani dai ita mazinaciya ita ke aurar da kanta ta yarda ma mazinacin ya zinaita ba tare da izinin uwayenta ba kaga ba kai sadaki ba hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda kuma annabin Allah yake cewa ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi ibni waliha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil duk matar da aka yi aure ba tare da izinin waliyinta wato aurenta bai yi ba aurenta bai yi ba aurenta bai yi ba har so kuma da Allah bai ta wannan tace fa idza dakhala biha idan mijin da aka aura ko ya aure ta ba ta da zin ya aure ta to eh falahal falahal mahar tana da tana da sadaki fal maharu laha ta ci sadakin bulus inji manzon Allah bima asaba minha saboda kunce da yayi da ita wa in tashajaru idan kuma aka samu jayayya waliyu man la waliya la sarki hakimi shine wan jagorar waliyi wanda bata da wali duk matar da tazo aka zo aurenta babu wanda zai bada ta aure kawai wanda ne kuma ta bada aurenta ko hakimi unguwa ko alƙalin masarauta ko sarki da kansa ko kuma alƙali prokirar da kansa zai iya bada auren ina fatar mun fahimta jama'a mun fahimta kuma ta irin wannan wata rana wasu wasu wasu kirista suka musulunta suka musulunta gulai na jin ko shi dan gane ne guda ɗaya birkina suka ce kuma za su yi aure kuka ce kan musuluncin aran mun ba ku amma auren da kuka kai namiji mun zai maka wakili karɓa maka aure amma kan ita sai an zo gidan sarki muka tattale imam tawaye ce yana cikin bulaguro muka nemi hakimin gari ya daura musu aure ko aka daura musu aure auren yayi duk wanda ba ta da wali cikin gari wa zai daura mata aure hakimi ko hatta limamin gari zai zama to waliyin ta a wani a wani babu ina fatan mu fahimta sannan kuma abu na kusan gaba ta kusan karshe suwaye auliya suwaye waliyai wanda ya kamata su su aurar da mace da farin akwai iya bangaren iya albanu iya uwaye da kuma ƴan uwa uwa da suke ƴan uwan suke uwa guda uba guda ko kuma ƴan uwa na bangaren uba domin ƴan uwa na bangaren uwa baiwa da aure yanzu misali a ce kana da kauna ta kai aure idan aka zo tambayar auren da kai baka auren da ita ko kun fahimta kaunar kace take da diya za ta yi aure to idan aka zo tambayar aurenta kai ba za ta zama to waliyinta ba sau da mi ta yi ɗan'uwa na yi ɓangaren ɓangaren mahaifiyarta amma wanda ke ɗan'uwa ƙanan babanta zai iya zai iya aurar da shi wanda suke uwa ɗai ko kuma uba ɗai ina fatar mun fahimta sannan kuma haka haka kakanni shi ma kaka na wajen uba kaka na wajen uwa bai bada aure kaka na wajen uwa baya bada aure sannan kuma abin da ya shahi magabata da kuma alƙalai suke bada aure domin subhanahu wataala yake cewa ulaika yad'una ila an-nar wa inna suke kira zuwa ga huta wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idni Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya kira zuwa ga gafara da kuma aljanna da izinin sa Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya wajabta muna aikin da zamu samu rahamar sa da kuma gafarar sa sai kita wayu bayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa subhanahu wa ta'ala yana bayyana ayoyinsa wa mutane domin su wa'azu su karantu su gane abin da yake alkhairi wasu gane yake shari Allah subhanahu wataala ka sanya mu mun cikin masu wa'azuwa da abin da kake wa'azar da mu kuma ka ba mu ikon aiki da wa'azin da kake muna cikin alqur'ani mai girma ka tabbatar da mu akan bin sunnar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ka tabbatar da mu akan wannan aiki har zuwa ƙarshen rayuwar mu ka gafarta muna ka gafarta mu uwaye mu kurakuran su subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته